بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ma musulmi barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da goma sha ɗaya kenan ko ga watan biyar shekarar bature 2019 wannan shine kasas na 101 a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibin daga wannan yankin anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya ubangiji allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu ya amshi ibadu idan jama'a musulmi basu manta ba muna tafsiri a cikin wannan sura mai albarka suratul inshiqaq a inda muka ji Allah madaukakin sarki yake bayyana mana alamomin tashin alkiyama da irin abubuwan da za su faru a wannan yini yini mai tada hankali mun taho inda Allah madaukakin sarki yake rantsuwa game da halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai rika samun kanshi daga wannan hali zuwa wannan hali a nan ne inda lokaci ya kure mana da haka yau za mu sake sauran sauraron jeren giyar waɗannan ayoyi daga bisani sai wa aini wato dasa daga inda muka tsaya insha Allah Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bishafaq na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون idan jama'a musulmi basu manta ba a jiya muka ji cewa Allah madaukakin sarki yayi mana batu dangane da waɗannan abubuwa da ya rantsuwa da shi tun daga kan shafaki mun ji fassarori da malamai suka baiwa wannan aini wato fassara da kuma wato dare wanda yake tara abubuwa wasu da ba a iya samun su a lokacin yini sannan Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da ainihin wato tauraron wata a lokacin da ya cika da hasken shi ya bayyana wato ƙuru-ƙuru a sararin sama Allah ya ce, Latarkabun na tabakan an tabak. Lalle ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam za ka fuskanci wasu yanayi wani bayan wani. Ka shiga wannan hali, Allah ya sauya wannan hali zuwa wani halin. Sai Allah madaukakin sarki ya ja hankali game da wannan akan cewa, to duk wanda ya san cewa al'amarin Allah baya kasancewa ta fuska ɗaya, sauyawa yake daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi to me zai hana shi ya imani fa malahum la yu'minu me ya hana kafirai masu karyata lahira da alqur'ani da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me ya hana su su imani da Allah madaukakin sarki alhalin wa idza quri'a alaihim alqur'an la yasjudu idan aka karanta musu alqur'ani ba sa yin sujada domin girmama alqur'ani da kuma nuna imaninsu da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون كافري dai sun zamo wato kangararru ne masu ƙaryata ayoyin Allah masu ƙaryata al'amarin alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali Allah madaukakin sarki masani ne ga abin da kowa ya aikata bayan Allah masani ne kuma zai yi wa kowa sakayya da abin da ya aikata da haka wanda ya ga alkhairi ranar tashi alkiyama to sakamakon abin da ya gabatar ne wanda ya ga kishiyan alkhairi sharri kenan shi ma ya san sakamakon abin da ya aikata ne domin alkawarin Allah ne faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu abinda kowa ya aikata shi zai tarar domin Allah madaukakin sarki ya kiyaye abinda kowa ya aikata Allah madaukakin sarki yake cewa a nan ne in ba manta ba muka karanta wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana irin halin da ɗan adam yake samun kanshi a ciki amma yana cikin gafala da wannan hali a lokacin da aka haife shi ko aka halicci farin halittar shi da ɗigon maniyi har ya zo ya zan abin da ya zan ya kare rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki di ya kasa ya kiyaye ya tsare shi to Allah zai ba shi labarin abin da ya aikata a lokacin da shi zai rinka nadama akan cewa yaya aka yi wai me yasa al'amarin nan ta kasance mishi haka bayan shi ne bai tsaya ya kiyaye ba amma duk gargaɗi duk jan hankali Allah madaukakin sarki ya riga ya gabatar Allah madaukakin sarki yake cewa illal ladina amanu wa amilus salihat waɗanda ba za su kasance cikin hasara ba a ranar tashi alkiyama su ne waɗanda kadai suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ya sanya mu daga cikin su al-imam ibnu kathir a karkashin wannan aya yake cewa wannan albishir da aka ce a yi wa waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyin Allah da Allah ya ce, Babashirhum bi azabin alimin, kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi, sai Allah ya bayyana cewa to amma banda waɗanda suka yi imani. Shi ne istisna'i da Allah ya ce, Illan ladina aman. Ga shi mala yake cewa, Haza istisna'un munqati'un. Wannan istisna'i ne wanda yake a keɓe daga jinsin abin da aka hada. kun ga a baya waɗanda za a yi wa albishir kenan za su takaici ne a kan alladina yukazzibu na biyawmiti waɗanda suke karyata ranar sakamako suke karyata manzan Allah suke karyata alkur'ani amma wanda ya imani da Allah kuma ya aikata aiki nagari to wannan ba shi ba ainihin wato bishara da za a yi mishi da wutan jahannama Allah ka tsare mu daga wuta Allah yake cewa wa amilus salihat kuma suka yi aiki nagari wato sun yi imani da zuciyansu kuma sun yi aiki nagari da gaɓoɓinsu amanu bi qulubihim wa amilu saliha bi jawarihi ina fatan jama'a gani dan aiki yana bayyana ne a abin da ake iya gani a zahiri imani kuwa to yana tattare ne a zuciya yanzu yadda muke zaunan nan babu wanda za a iya gwadawa a ce wane kafi wane imani ta yaya muka ga haka amma yanzu misali idan wani ya tashi yayi sallah ka iya cewa wane yayi sallan da wane bai yi ba saboda a zahiri ake ganin aiki ko shi yasa malamai ke tattara cewa aiki na musulunci to ya hada ne tun daga abin da zuciya ke kudurtawa kuma gabobi suke aikatawa ina fata an gane shi yasa daga nan zaka gane wato a da'awan da wasu ke yi cewa ai a takawa hahuna ina fata an gane dan haka in kai mishi nasiha ya aikata aiki na gari sai ce ai ba ruwanka da aikin shi ai takawa hahuna gaskiya ne a takawa hahuna amma kuma Allah madaukakin sarki yana aiki ne da abin da yake hahuna din kuma gabobi ke aikatawa dan haka in ka in kana aiki na gari to mutane za su iya shaidawa ko mun fahimta jama'a kakkai wa mutane wayau da cewa ai takawa a nan yake dan haka kana aiki na banza kana yin aikin sabon Allah kana kokarin nuna wa mutane cewa ai ba ruwan kowa da aikin da kake aikatawa ai inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah ba jikin ku yake dubawa ku ko walakin yanzuru ila qulubikum sai yace ne wa a'malikum da zuciyar da aiki Allah ke dubawa dan haka wanda yake aiki nagari to alaman abin da ke zuciyar shi nagari ne kenan in kuma ba munafunci yake bayyanawa ba Allah ka sa mu dace wannan aya sai Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to lahum ajru suna da wani irin sakamako mala yace ai fi daril akhira an yi wato gidan lahira kenan wani sakamako za a yi musu shine gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yi wannan sakamako wannan sakamako da da za a yi musu Allah ya ce ghairu mamnun wanda babu wani abu da za a yanke musu na yin wato jin daɗi qala ibn abbas malam abdullahi dan abbas ya fassara wannan gaba da cewa ai ghairu mamnun ghairu manqus ba za a nakasa musu sakamakon wannan aljannan ba dan haka ni'iman da ke cikin aljanna ba wanda za a hana su komai za a ba su shine inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihuna dan haka suna cikin shagali suna cikin ni'imomi wanda babu aini wato takaitawa a ciki wa qala mujahidun wadh-dhahhaku ghairu mahsub al-imam mujahid da malam dhahhak su kuma suka ce ma'anan ghairu mamnun shine ba za a yi wato kididdige musu ba a ce kai to ka dauki daya biyu uku to ya ishe ka a duk abin da Allah ya bada a cikin aljanna to babu adadi Allah ke badawa ad'afan ne kafira ina fatan jama'a gani sai malai yake cewa qala ba'dhu al-imam suddi kenan yake magana yace wani malami ya fassara wannan aya cewa a ghairu mamnun wato ghairu mamnunin alaihi Allah ba zai yi musu manni ba Allah ba zai yi musu goran abin da zai ba su ba sai mala yace wa hadal qawl al akhar an ba'dihim kad ankarahu ghairu wahid wannan fassara da wasu malamai suka yi akan wannan aya cewa lahum ajrun ghairu mamnun suna da sakamako da Allah ba zai musu gori akai ba cewa malamai ba su yarda da wannan fassara ba dan al'amarin Allah to ba ka iya yi wa Allah togaciya abin da zai yi tsakanin shi da bayan shi ai Allah shi ne da bayin to dan Allah ya yi wa bayan shi gori sai ne ina fata an gane kuma ai Allah madaukakin sarki ya cancanci ya ma yi musu gorin dan ai ba aikin su ne shigar da su aljanna ba ko ba haka ba jama'a duk wanda ya ganshi aljanna to da falalan Allah ne da rahman Allah jama'a an gane wannan da kyau ko dan haka yake cewa lahul minna ala ahli aljanna fi kulli halin wa anin wa lahza Allah madaukakin sarki yana da wato a iko akan yan aljanna wajen abin da ya musu na baiwa a kowane yanayi da kowane lokaci da kuma kowane sa'a wa inna ma dukuliha bi fadlihi wa rahmatihi la bi a'mali ai aljannan ma da suka shiga sun shige shi ne da falalan Allah da rahman Allah da kuma ainihin wato kasancewa ba aikinsu ne shigar da ya shigar da su aljanna ba falawu alaihimul minna da'iman sarmada da haka Allah yana da ainihin wato minna akan ɗan aljanna a koda yaushe shi yasa malam shi ma daga ƙarshe yake cewa walhamdulillahi wahdahu abadan shi yasa duk wanda ya samu baiwar aljanna to zai tabbatar da cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah yasa Allah yake cewa wa akhiru da'awahum ko anil hamdulillahi rabbil alamin ai su kansu yan aljanna wato addu'an da za su rinka yi na ƙarshe maganan su na ƙarshe shine su rinka cewa ƙarshe dai al'amari ya tabbata godiya da yabo sun tabbata ga Allah tunda Allah ya cika musu falalan shi ya shigar da su aljanna Allah ka shigar da mu aljanna to kafin ma yin wato shiga sura na gaba muke son mu dan cika mana alƙawura guda biyu da muka dauka in ba a manta ba na ɗaya game da ainihin wato wancan baiwa da Allah maɗaukakin sarki yawa manzan Allah kuma ya mishi alkawarin cewa zai rinka ainihin ɗaukan shi daga wani yanayi zuwa wani yanayi da tarkabun na tabakan an tabakin ko ai halan ba da hali muka ji cewa daga ciki akwai isra'i da miraji da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine muke son mu karanta mana hadisin da ya zo game da bayanin isra'i da miraji a cikin littafin al'imamu muslim a babin da ya kira da babul isra'i bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila samawati wa fardis salawat babin da zai yi bayani game da tafiyayya da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ka'aba ko daga makka zuwa baitul maqdis sannan daga nan baitul maqdis aka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi saman bakwai da shi to waɗannan halaye da annabi ya shiga yaya ya samu kanshi a ciki duk waɗannan abubuwan fa manzon Allah ji yayi su ne domin ya karɓo sako da zai isar wa mu al'umman shi shi shi yasa wallahi duk wanda bai girmama al'amarin manzon Allah ba to shi yayi wa kanshi jafai Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar sahabi Anas dan Malik Anas dan Malik Allah ya kara mushi yadda ya bada labari cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghal kun ji yadda annabi ya fara bada labari manzo Allah ya ce an zo min da wani dabba sunan wannan dabban buraka kila ka saba ji ana cewa dabban da annabi ya hau sunanta buraka ko to sunan da annabi ya tabbatarwa da wannan dabban kenan to yaya siffan dabban yake manzo Allah ya ce dabba ce farakar ina fata an fahimta babu wani launi da ya sauya fari daga cikin shi qawilun kuma dogon dabba ne idan ya tsaya haka a tsaye fauƙal himar idan ka kara wannan dabban da jaki to ya fi jaki kisa an fahimta ko wadunal bagal amma kuma bai kai tsayin alfadari ba ko kun fahimta ma'ana yana tsakatsaki tsakanin jaki da alfadari ina fatan jama'an gani maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadhu hafirahu inda muntaha tarafu idan dabban ya daga kai haka ya kalli gaban shi to in ya daga kafa a daidai inda ganin shi take nan yake aje ko fatan shi ina fata fahimta manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kaga duk wani mu'jiza ya gama cika tattare da manzon Allah kai yanzu ba mota kake hawa ba mai gudu su kilomita a kaza a cikin sakon kaza to shi wanda annabi ya hau in ya daga ido haka inda idon shi zai tike to nan yake aje ko fito daya da haka in ya ƙara daga ido ɗayan a nan zai aji haka in ya taho da na bayan a nan zai aji shi ba wanda ya taba hawa irin abin da manzon Allah ya hawa to sannan kuma ba ba wai tafiyan yanga zai rinka yi ba in ma tafiyan yanga ne misali in ya daga kafa daya to kila ya shallake zariya gaba ɗaya fa ko ba haka ba jama'a dan an ce inda idon shi ya fike nan zai aje kafa to kai wani abin hawa kake iya hawaye wannan saurin ko jirgin sama a wuta ina fatan jama'a an gane to irin shi aka kawo manzon Allah to sannan kuma dabbar gudun da yake yi har yana hadawa da tashi sama kaga batun sarrin wannan dabban ba wanda zai iya quantifying din shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan dabban aka kawo to me ya faru qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace farakibtuhu sai na haye wannan dabbar a wani lafazin na yi wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani game da Isra'i da Mi'raji manzo Allah yace yana kwance a cikin ɗakin shi a cikin ƙwaryan garin Makka sai aka zo aka buɗe saman ɗakin shi sai aka fitar da shi ta sama ina fatan jama'a gani manzo Allah yace ana fita da shi a kofar gidan sai ga wannan dabbar an riga an tattala mai shi ana jiran ya zo ya hau da haka manzo Allah yace sai na tsare wannan dabbar na hau to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wannan dabban shikenan sai dabban ya fara gudu da shi suna tafiya tare da mala'ika jibril manzo Allah ya ce hatta ataitu baitul maqdis har na isa baitul maqdis inda ake cewa darus salam a yau jama'a fahimta ko manzo Allah ya ce muna isa wannan waje farabattuhu bil halaqa allati yarbitu biha al anbiya' sai na je na ɗaura wannan dabbar a ainihin wato wurin da annabawa suke ɗaura dabbansu a wannan baitul maqdis annabi ya ce ni ma sai na ɗaura wannan dabba a wajen qala ana sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma dakhaltul masjida sannan sai na shiga masallacin baitul maqdis masallacin kudus da kake ji ake cewa manzo Allah ya ce sai na shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sallaitu fihi rak'atayn sai na yi sallah raka'a biyu sun makarajtu bayan na idar da wannan sallah sannan sai na fito waje faja'ani jibrilu alaihi salam bi ina'in min hamri a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai naga an tattara min annabawa baki daya kaf a cikin masallacin sai aka umarce ni in jagorance su in yi musu sallah daga nan ne annabi ya samu kambin imamul anbiya limamin annabawa jama'a kan tona da ke ko to da na idar da wannan sallan ina fitowa sai ga mala'ika jibril ya ainihin wato taho da ainihin kokon ruwa ko kuma wani abu mazubi na abin sha guda biyu a hannun shi bi ina'in min khamri ɗaya daga cikin waɗannan kokon giya ne a ciki wa ina'in min labani ɗayan kuma madara ne a ciki nono ne a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai aka bani zabi in zabi duk wanda raina yake so in sha in aka nemi ka ba annabi shawara wanne zaka ce annabi sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fakhtartu al-labana sai na zabi nono sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun san abin da ya faru manzo Allah na zaben nono fa qala jibrilu alaihi salam sai malaika jibril tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ikhtartal fitra ka dace da abin da ka zaba wato gwaji dama Allah yawan manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah kuma bai taba fadi jarabawan Allah ba sai ya zaba abin da ya dace ishara akan ka dace da al'umman da ka zo cikin su mu kenan fa jama'a jama'a fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala thumma arada bina ila as-samai ina gama shan wannan madarar ina gama shan wannan nonon sai mala'ika jibril ya kama hannuna sai muka kama tafiya sama to me suka hau suka tafi sama amrul lahi wake maganar lift lift ya kan shi hawa ta bakwai ko ta takwas ko ta sha kaza ina ba ta fahimta amma wannan har kololuwan sama ta ɗaya sai da ya ji manzo Allah ya ce kawai sai muka fara yin sama muna zuwa wato kofar sama ta farko ma'ana an kure sararin nan gaba daya sai da manzon Allah ya kure shi ana zuwa sama ta farko fastaftaha jibrilu sai malaika jibril ya nemi a bude mishi kofar sama ta farko fa qala sai aka ce faqila lahu sai aka ce da jibril man anta waye kai da zaka ce mu bude sama ta farko qala jibril sai yake jibril kun ji wani darasi wato malamai sun fitar da darussa masu dimbin yawa a karkashin wannan hadisi ashe kenan wannan yake nuna duk sanda wato mutum ya zo gida to ya sallama ya nemi a bashi izinin shiga ku duba mala'ika jibril menene tsakanin shi da sauran mala'iku da ke sama shine shugaban su shine shugaban dukkanin mala'iku amma yau gashi ya zo zai nemi kuma sun san ba ya fita dan ta nan ne ya biye fita aiko to yanzu ya zo zai shiga sai da suka tambayi waye tukuna sannan bai nuna girman kai ba ya ce ba ku gane ni ne ba sai ce jibrilu ne abu ne mai sauƙi jama'a ka dawo gida ka yi sallama aka ce waye sai ka ce ni ne wani haka manzo Allah ya tarbiyyantar da al'umman shi annabi ya ce duk wanda ya zo zai shiga gida ya nemi izini ya sallama jama'a an fahimta ko idan suka ce wane ne sai ka ambaci sunanka sunan da an san ka da shi kaka gyara murya ko kuma ka ce ni ne annabi ya yi inkarin wanda ya taba zuwa ya sallama ya ce waye sai ya ce ana annabi ya ce to ni ma ana ana in dai ana ne ka fata sunan ka haka ce ba a gane waye ba ka ce wani ana to amma kaga duk haka muke yi wani ma zai zo gidan bakwanta ne jama'a fa ya zo wajen abokin shi kila bai ma san da zuwan shi ba idan aka ce ana sallama sai a ce je ka ce waye wai sai ya ce ka je ya fito dai in ya fito zai ga kowaye ba daidai bane jama'a ko mun fahimta ga dai mala'ika jibril yace jibrilu ne kuma bai ce oga bane ka san dan adam akwai dan girman dan karin girman kai ne tattare da shi akwai son nuna shi kaza ne bayan shi ba kowa bane ina fata an gane sai ya ce jibrilu ne to bari ku ji bayan ya ce jibrilu madadin a zo a guje a bude gate ko faƙila sai mala'ikun suka ce da shi to wa man ma'aka mun gaba kai kaɗai ka taho ba kai da wa kuma ka taho zama an fahimta ko kai da wa ka taho kala sai annabi mala'ika jibril ce muhammad da ni da muhammadu na taho to nan ne kuma sai waɗannan mala'iku suka ce faƙila wa qad ba'atha ilayhi yanzu kana nufin har zamani ta yi tsawo Allah ya aiko da wannan muhammadin da aka ce shine karshen annabawa Allahu akbar wato su ba ba masu da labarin Allah ya turo manzon Allah wa qad ba'ada ilayhi har an turo shi ma'ana suna da labarin za a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su ma san an turo shi ba qala sai mala'ika jibril ya ce qad bu'ita ilayhi hakika an aiko shi mana al'amari ya taho karshe kenan shikenan su kansu mala'ikun sai suka fara tunanin tashin duniya ya zo kenan ina fatan jama'a an gane fa futiha lana to mala'ika jibril ya ce sai aka bude mana kofar sama ta farko fa idza ana bi adam manzo Allah ya ce muna shiga sai muka haɗu da annabi adam a sama ta farko guban halitta kenan ko farahaba bi wada'ani bi khairi annabi adam sai mun maraba lale yace o maraba da da'irin albarka manzon Allah har an aiko ka to ni ne adamu da kake jin labari na wannan fa farko farkon sanda aka fara aiko manzon Allah ne a matsayin annabi sanda aka fara mishi wahayi a lokacin yana zaman makka jama'a an fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mala'ika annabi adam ya min addu'a da fatan alkhairi sun ma'arada bina ila sama'i tsaniya to daga nan sai muka ci gaba da tafiya sai sama ta biyu muna zuwa sama ta biyu fastafta a jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya nema a buɗe mushi faƙila sai aka ce man anta wane ne kai kaga anan ma irin wancan ƙala jibrilu annabi ya ce sai mala'ika jibril ya ce jibrilu ne ƙila wa man ma'ak waye tare da kai kala muhammad sai ce muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam faqila wa qad bu'ita ilayhi har an aiko shi kala bu'ita ilayhi qad bu'ita ilayhi malaika zai ce hakika har an aika mishi kala fa futiha lana sai aka buɗe mana sama ta biyu fa idza ana bibnai hala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai muka haɗu da ainihin wato annabawan nan ‘yan mazazar ko waɗanda suke ‘yan wa da ƙani, suwa kenan. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Isa binu Maryam wa Yahya binu Zakariya, sai ga ni ga annabi Isa da annabi Yahya. To, me alaƙa tsakanin annabi Isa da annabi Yahya? Na'am? Eh, me alaƙa, ‘yan uwa ne, amma me alaƙa ‘yan uwa takan?
Annabi Zakariya shirin Maryam.
annabi zakariya shi ya renin maryam da ta haifi isa an fahimta ko to shi zakariyan kuma shi ya haifiwa shi ya haifi yahaya hasali ma sakamakon ganin haihuwan annabi isa ya yi addu'a cewa to ya Allah ni ma kada a bar ni mana mutu ba da a duniyan nan shine sai Allah ya mai albishir da yahaya ina fata an fahimta da haka tsakanin annabi isa da annabi yahaya waye babba na'am annabi isa kenan bayan annabi isa kafin manzon Allah an yi wasu annabawan kenan ina fatan ku gane dan wasu suna tunanin daga annabi isa sai manzon Allah tunda ana cewa a banu isra'ila yahudi da nasara ko sai wani ya dauka to daga ka annabi isa ba wani annabi sai manzon Allah ko kun fahimci wannan so ibnai hala sune annabi isa da annabi yahya to tare suke a sama ta biyu ku kiyaye waɗannan annabawan da ake ambatawa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farahaba bi su biyun su ma sai suka yi min marabala ne an fahimta ko wada wada'awa li bi khairi kuma suka yi min addu'a da fatan alkhairi thumma arada bina ila as-sama'i thalitha sannan sai muka ci gaba da tafiya sai sama ta uku فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل وقيل من معك قال محمد نما aka sake cewa wane ne yace jibril ne tare da wa kake yace ina tare da muhammad ne qila wa qad bu'ita ilayhi har an aiko shi qala qad bu'ita ilayhi annabi malaika zai yace kware an aika mishi fa futiha lana annabi yace sai aka buɗe mana sama ta uku an fahimta ko fa idza ana bi yusuf sai na haɗu da annaban Allah annabi Yusuf. Jama'a an fahimta ko? Kowa ya san annabi Yusuf ne. Fa'iza huwa, manzo Allah ya ce, da na ga annabi Yusuf ido da ido, sai na ga qad u'tiya shatr al-husni. An tattara kyan duniya baki ɗaya kaf an raba biyu, an baiwa annabi Yusuf shi kaɗai rabi. Ba dole ‘yan mata su yi ta rola shi ba? Ina fatan jama'a an gane. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bashi rabin kyau fala sai annabi yace farahaba bi shi ma sai yamin maraba lade wada ali bi khairin yamin fatan alkhairi sun ma'arar da bina ila sama'in rabi'a sannan sai aka ainihin wato haudani sama ta ainihin wato hudu kenan ko muna zuwa sama ta hudu fastafta jibrilu faqila man hadha qala jibrilu qila man ma'ak qala muhammad wane ne yace jibrilu ne tare da wa kake yace da muhammad ne qila wa qad bu'ita ilayhi har an aika mishi qala qad bu'ita ilayhi yace kwarai da gaske har an aika mishi fa futiha lana sai aka buɗe mana sama ta hudu fa idza ana bi idris sai na hadu da annabi idris an san tarihin annabi idris ko farahaba bi wada ali bi khair shi ma yamin mara balale kuma yamin fatan alkhair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine fassarar ayan da Allah madaukakin sarki ke cewa wa rafa'nahu makanan aliyya kun tana cikin suratul maryam ko wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya wato annabi idris an ɗaukaka shi an kai shi wuri a sama to saman da aka yi da annabi Idris shine sama ta hudu ina fatan jama'a an gane thumma arada bina ila samai al-khamisa daga nan muka je sama ta biyar fastafta jibrilu malaika jibril ya nemi a bude masu faqila man hadha aka ce wane ne qala jibrilu qila wa man ma'ak qala muhammad qila wa qad bu'ita ilayhi har an aika mishi ne qala qad bu'ita ilayhi yace kwarai an aika mishi fafutiha lana sai aka bude mana fa idza ana bi harun sai ga annabi harun wane ne annabi harun dan uwan annabi musa ko to sai aka cidda shi a sama ta biyar jama'a muna kiyayewa ko waye muka ce ya gani a sama ta daya annabi adam alaihi salam sama ta biyu annabi isa da annabi yahya sama ta uku annabi yusuf alaihi salam sama ta hudu ba annabi Idris to a sama ta biyar sai haɗu da annabi Harun ina fatan jama'a ana kiyayewa to bayan nan annabi Harun shi ma ya yi mashi marabalale da zuwa kuma ya mishi addu'a da fatan alkhairi to sai suka bar wannan waje sai aka yi sama ta nawa kenan sama ta shida jama'a an fahimta ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace thumma arada bina ila as-sama'i as-sadisa فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى أسمى تشير سي النبي هذا النبي موسى عليه السلام جماعة فهمت ko to bayan wannan sama ta shida farahaba bi shi ma ya mana mara balale wada ali bi khairin ya mana fatan alkhairi thumma arada bina ila as-sama'i as-sabi'a daga nan sai aka je sama ta bakwai فاستفتح جبريل فقيل من, من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى بيت المعمور أسمى تبقي manzo Allah yace muna zuwa sai muka haɗu da annabi Ibrahim tsira da amincin Allah tabbata gare shi a wannan hali annabi ibrahim yana jingine da ainihin wato wannan daki da ake kira baitul ma'mur wannan daki da aka ce yana daura da dakin ka'aba ne a nan duniya ma'ana in ka tafi ta ainihin wato daura da dakin ka'aba to anan ne inda baitul ma'mur yake a sama ta bakwai wannan daki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku dubu saba'in suke kewaya shi duk garin Allah in ya waye kuma in suka yi gaba bayan kewaye shi ba za su sake dawowa ba har abada shagargari wasu sabbi za su zo su sake kewaya shi jama'a kaji haka kullum mala'iku dubu saba'in suke kewaye wannan ɗakin da haka mu yan tsiraru da muke nan duniya an muka ce ba za mu bauta wa Allah ba sai ne sai mai jama'a har mutum ya rinka jin shi wata tsiya ne jama'a Allah ya sa mu dace sai yasa Allah madaukakin sarki yana da runduna wanda ba wanda ya san iyakansu ba wanda ya san iyakar rundunar Allah ya ba mun gane wannan da ke ko to da aka kai wannan wato sama ta bakwai suka haɗu da annabi Ibrahim wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin kunji manzo Allah ya ce wannan daki a kowace yini sai an samu mala'iku saba'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in suke shiga la ya'udu na ilaihi kuma in suka fice shi ba su sake dawowa gare shi ثم ذهب بي ila sidratil muntaha to daga wannan waje kun ga an kure sammai kenan ko manzo Allah yace sai aka kai ni wato wannan wuri da ake kira magariyar tikewa to da aka kai wannan waje malaika jibril zamu zo mu ji sai aini wato ce ma manzon Allah to hatta ni malaika jibril ni da nike shugaban malaiku kaga dai duk mun gama wuto sauran mala'iku ko to ni ma nan ne iyakan inda nake iya kaiwa amma da yake kai Muhammadu Rasulullahi sallallahu Allah yake ka ci gaba da tafiya ni kaina ka kure jama'a mun fahimta ko za mu zo mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har mun rabu da mala'ika Jibril na ci gaba da tafiya sai na waiwayo da na waigo sai na ga mala'ika Jibril har ya rikida ya koma asalin halittar shi na mala'ika. Za Allah ya ce wannan shi ne karo na biyu da na ƙara ganin mala'ika Jibril a sifar shi. Tun zuwan farko da ya min a lokacin da ya zo ya matse ni a cikin garo hira, na tsorata ɗin nan na ce na ga aljani. Ban ƙara ganin shi a wannan sifan ba sai a wannan karan. Shi ne wala ƙadira ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da aka kai ni wannan sidratul muntaha wa idha waraquha ka adhanil fiyala sai naga ganyen wannan magariyar wane mutum fadin wannan ganyen to kaman kunnin wato giwa ne ka taba ganin ganyen magariya ya yake ɗan mutsamtsai ko to na duniya kenan can inda aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ganyen kadai faɗin ganyen ƙwaya guda kamar kunnin giwa ne daga wannan kam sai wanda ya ganshi ko wa idza thamaruha qalqilal ƴaƴan wannan magaryan kuwa to kamar an yi wato nono haka ne guda katuwa irin yadda kake ganin curin nonon da biyu jama'a mun fahimta ko kaga ba irin waɗannan ƴan ƙwayanni kamar ka saka a hanci irin na duniyan nan ba a'a ina fatan jama'a an gane kawala mai riwaya ya ce wato sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce falon ma gashiya min amrillahi ma gashiya ta gayyarat fama ahadun min halkillahi ya stafi'u an yan'ataha min husniha manzan Allah ya ce bayan da al'amarin Allah ya lullube wannan magariyar cikewan sai ya sauya launi sai ya ƙara kyau kyan da ba wani daga cikin halittun Allah da zai iya sifanta launinsa ma'ana irin kyan da wannan magarya ya yi ba wanda zai iya ƙara sifanta shi jama'a an fahimci wannan da kyau ko fa auha Allah ilayya ma auha to daga nan ne fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ci gaba da tafiya har na kai wani sarari inda na zo na haɗu da wani wato koriyar shimfiɗa ina fata an gane daga nan ne manzo Allah ya ce sai da na rinka jiyo wato ƙaran alƙalman ƙaddara suna rubutu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine rabbi ya kai ka inda ka je babu wani wanda ya je jama'a an fahimta ko to daga nan ne aka baiwa manzon Allah sallolin nan da aka farlanta mu rinka yi jama'a jama'a kun ji ta yadda manzon Allah ya shiga hali bayan hali har ya je karbo mana waɗannan salloli amma ya muka maida al'amarin sallolin muna girmama sallan kamar yadda aka girmama manzon Allah aka farlanta mai su sallolin ne muke yi yadda muka ga dama a sadda muka ga dama Allah ubangiji ya kiyaye to da aka farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan salloli guda nawa aka farlanta a tashin farko manzon Allah ya ce farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa layla sallolin da da aka farlanta mu guda 50 ne za mu rinka yin su in 24 hours guda hamsin ma'ana bayan kowace awa ɗaiɗai za a rika yin sallah biyu kenan misali ko tunda akalla sai an yi sallah biyu a kowace awa sannan za a iya kaga ba zama kenan da zarar an sallame to sai a ƙara saura sai kuma a ji an kira wada ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ko sai na karbo sallolin nan ina murna manzo Allah yana gani shikenan Allah ya baiwa al'umma ta abinda za su shagaltu ba zai mantar da su Allah ba ina fatan jama'a an gane fa nazaltu ila Musa manzo Allah ya ce sai na dawo da wannan sallah har na iso inda na haɗu da annabi Musa a wace sama annabi ya haɗu da annabi Musa sama ta shida ba annabi ya ce ina dawowa na haɗu da annabi Musa sai annabi Musa ya tsaye da ni wait wait wait kafin ka wuce ya aka yi me kuka tattauna da Allah annabi Musa ko kishi yake ne oho ka san shine kalimullahi ko eh yana kishin annabi ya je yayi magana da Allah a matsayin da shi ba anan yayi magana da Allah ba sai ya ce ya labari manzo Allah ya ce na dawo daga wajen Allah to me Allah ya farlanta maka yace Allah ya farlanta min salloli guda nawa yace guda 50 annabi Musa yace ham nawa ina wato cikin experience yake da shi shi annabi Musa yana da experience ne jama'a an fahimta sallah hamsin shine ka tawo kana murna habawa a yaro ko ma eh kai baka san menene ake nufi da kai wa mutane sako ba ko ma wajen Allah fasalillahi tahfif ka nemi Allah ya sauƙaƙa maka ya rage maka adadin nan yace wallahi ni din nan ka gani an tura ni wajen banu Isra'ila na wahala da su banu Isra'ila sallah biyu fa su aka farlanta musu sallah biyu sallar safiya su bayi da sallar yamma da asar amma matsiyata ba sa yi wallahi ba sa yi to shi ne annabi musa da ya wahala da banu isra'ila yau ya gaga wani yaro da ya zo bayan shi an ba shi hamsin yana murna wala sai ce ya koma inda Allah ya ce sai ko na koma jama'a fahimta ko bari ku ji lafazin yadda abin ya faru annabi ya ce فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك منين أبند أبنجدك يفرن تاوى الأمك قلت خمسين صلاة سينتي صلوا لي خمسين قال ارجي إتي كما كما كما بغازي با ارجي كما ارجي إلى ربك فاسأله التخفيف كروتي الله يرجي مك عدد صلوا لنا فإن أمتك لا يطيقون ذلك annabi Musa ya ce al'ummarka ba za su sallah hamsin ba dan Allah jama'a annabi Musa ya gaskiya ko bai gaskiya ba kai kaddara hamsin din nan aka barranta mana biyar din nan ma ya kake shan wahala sallolin nan biyar ya suke shan wahala jama'a kai Allah akbar wani ma kaji wani ya ce wani ma sai ya hada su duka a lokaci daya wai shi fa Allah bai isa ya ce mai sallah sadda Allah ke so ba sai dai shi sadda ya samu lokaci Allah ya kiyaye fa inni qad balawtu bi bani isra'il annabi Musa yake wallahi an jarabce ni da banu isra'il wa khabartuhu kuma na wahala da su dan haka ka je a rage maka qala faraja'tu ila rabbi annabi yace sai na koma zuwa ga Allah sai nace ya rabbi ya ubangiji haffif ala ummati ka sauƙaƙa wa al'ummata fa khatta anni khamsan shikenan sai Allah yace mun ji abinda ka roka an rage maka biyar je kada arba'in da biyar ana nan dai kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farajatu ila musa na sake dawowa ina zuwa wajen annabi musa fa qultu nace annabi musa na je kuma Allah ya karbi wato wannan bukatar nawa hatta anni khamsa an rage mun biyar qala annabi musa ya ce habawa ina inna ummataka la yuqiquna zalik al'ummanka ba za su iya abin da ya rage ba farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif ka koma ka ce Allah ya sake rage maka qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na sake komawa falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa alaihi salam hatta qala annabi yace wallahi haka na rinka kaiwa ina komowa tsakanin annabi Musa da Allah idan na dawo yace in koma in na je sai Allah yace an rage biyar in sake dawowa annabi Musa yace in koma in sake komawa Allah yace biyar har sai da na zo karo na ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya Muhammad, ya kai Muhammad, inna hunna hamsu salawati. To, sallolin nan mun tsaya a kan biyar cak kulle yaumin walayya, shi za su rinka yi tsakanin yini da dare, li kulli salatin ashirin, amma saboda tausayi da falalan Allah. Wannan ƙwaya biyar ɗin, sai Allah ya ce, kowace ɗaya in sun yi, za a ba su ladan asalin sallolin guda goma. la haula wala quwwata illa billah ka duba jama'a dama can hamsin aka farlanta to an nemi a sauƙaƙa da suka rage biyar sai Allah ya ce to an mai da su sallah biyar kowace ɗaya in suka yi za a ninka musu ladan sun yi guda goma ne kaga guda biyar din nan in suka yi ladan salloli nawa kenan hamsin din nan da Allah ya farlanta tun farko Allah bai rage mana ladan shi ba duk wannan tausayi da rahama da Allah yake mana mu kuma kun ga da yadda muke biyan Allah jama'a ko mu fahimta shine la tarkabunna tabaqan an tabaqin din ai ko gashi muna shiga hali bayan hali din Allah ya sawwaka dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaga kenan fa zalika 50 salatan suna nan dai salloli 50 wato shi Allah ya ya ya fi karfi ya rage wa bawa sakamakon da niyyar ya bashi sai dai bawa ya wa kanshi mugunta shi ya ki samun wannan ladan amma Allah ba zai tauye maka ba ina fata an fahimta inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tauye ladan duk wanda ya kyautata aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sannan kuma sai Allah ya ce da ni wa man hamma bi hasanati duk wanda ya himmatu zai yi wani aiki na gari falam ya'malha amma Allah cikin kaddarawan shi sai bai bashi ikon ya aikata wannan aikin ba ya ya riga yayi azaman zai yi wannan aikin sai wani uzuri ya hana bai samu yayi wannan aikin ba Allah madaukakin sarki ce lahu hasanatu duk da haka sai an bashi ladan yayi aikin duk da bai yi ba ka ji jama'a ka yi niyyar za ka ba da sadaka sai ka lalibi aljihunka sai ka kudin ya bata kaga a zahiri ka yi sadaka ko baka yi ba baka yi ba baka yi ba to tun da ka yi niyyar wannan aikin alkhairin ko sai Allah ya ce ku rubuta mishi ladan wanda ya bada sadakar abin da yake aljihun shi da yake ya bada sadaka ba za ka yi asarar ladan ba kaga inda niyya kyakkyawa yake sawarwa mutum lada kenan jama'a an gane wannan da ke ko Allah madaukakin sarki sai ce fa in amilaha idan kuma har bayan wannan niyyar sai kuma Allah ya sa ya aikata aikin ka tabtu lahu asharan ni Allah to zan bashi ladan goma ne na wannan aikin ka gani wato niyya da aiki to yana ninka maka ladan abin da ka aikata wa man hamma bi sayyi'a ta ɗaya bangaren kuma sai Allah ya ce duk wanda ya himmatu shi kuma zai aikata wani aiki mummuna falam ya'malha sai wani kuziri ya tare shi bai samu yayi wannan aikin ba kila ka riga ka himmatu zaka aikata wani aikin sharri sai wani abokin ka yazo kunyan wannan abokin naka sai ka fasa ina fata an gane ko kuma sai ka ga burhanu rabbika ina fata an gane wani wani a ayan Allah sai ta bayyana gare ka sai ka kasa wannan safar to me zai faru nan ma ya kamata a rubuta maka zunubi ɗaya ko in za a bi muƙabilin wancan na hasana ne ba haka ba ba ma ku ji da yake Allah ra'ufun ne rahim maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai Allah madaukakin sarki yake cewa lam tuktab shay'an sai ba za a rubuta maka komai ba duk da ka riga ka yi niyyar aikata zunubin ba za a rubuta maka zunubin ba fa in amilaha amma in mutum Allah ya kiyaye shekan sai da ya dafa ƙayanka har ka aikata wannan saban kutibat sayyi'atan wahidatan sai Allah ya ce ku rubuta mai zunubi kwaya ɗaya gal duk da ka aikata fa to laifi ɗaya za a rubuta maka jama'a an fahimta ko a wani riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma wannan laifin kwaya ɗaya sai Allah ya ce wa mala'ikun su dan jinkirta kar su rubuta da wuri mai yiwuwa bayan ka aikata za ka yi nadama ka koma ga Allah ka nemi Allah ya yafe maka abin da ka aikata sai Allah ya ba su umarni cewa to kan ma su rubuta kamar ma baka aikata zunubin ba amma in wannan lokaci wa'adin da Allah ya ɗiba ya cika baka nemi gafaran Allah ba sannan ba sai a ce to a tabbatar tunda ya ki tuba a tabbatar da wannan laifin kwaya ɗaya jama'an fahimta ko qala daga nan ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa nazaltu hatta tahaitu ila Musa to bayan na gama jin waɗannan dokoki sai na sake dawowa na haɗu da annabin Allah annabi Musa fa akhbartuhu sai na bashi labarin abin da ya faru to duk da haka fa da annabi Musa ya ji guda biyar sai ya ƙara ce da ni irji ila rabbika sake komawa jama'a mun ko ya sake komawa kaga annabi Musa mai yiwa kwaya ɗaya yake son a farlanta kenan ko tunda shi yana da experience din guda biyu ba a yi ba sai yake ka sake koma fasalu tafi ya nemi Allah ya sauƙaƙa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu ai manzo Allah yace ya Musa kai kai hakuri akan haka naje na dawo naje na dawo to yanzu ina jin kunya in sake zuwa kwaya biyar dai in ƙara cewa a rage ka bari kawai a kaiwa al'umman tawa haka kai mana fatan alkhairi to kun ji ta yadda aka rabu kenan da annabi Musa sai manzo Allah ya dawo da waɗannan salloli guda biyar jama'a mun fahimci wannan dake ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan kamar yadda muka ce ka ji irin yadda manzo Allah ya shiga hali bayan hali to akwai matsaloli da dama a ƙarƙashin wannan hadisi amma da yake ba su ne asalin wato darasin da muka zauna tattaunawa ba inna ma abu ɗaya wanda za mu tattauna musamman saboda wasu shubuhohi da ake sakawa a ƙarƙashin wannan akwai waɗanda suke cewa wai mutanen da suke a tunanin ai sai da aka farlanta wannan sallah sannan ake yin sallah ai mun ji cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hau saman da shi da suka shiga baitul maqdis yace yayi sallah ko bai ce yayi sallah ba to wani sallah yayi a wannan lokacin ko kun fahimta wannan abu ne fa mai sauki amma rashin koyon ilimi a wajen masanan shi shine mutane za su rinka yin wannan tunani ai yanzu da annabi ya je ba wai a can fadan Allah aka koya mai yadda ake sallan ba ai kakai abin da aka bashi shine sallolin da suke farilla ko mun fahimta ba wai yin sallan ba ai gashi mun ji yanzu tun zamanin annabi Musa ana yin sallah don haka akwai nau'in sallah da ake yi amma ba waɗannan azahar la'asar magariba isha da kake lissafawa din nan kuma waɗannan salloli da ake yi a waɗannan lokacin sunan su sallolin nafila ba na farilla ba yanzu kuma wanda annabi ya karɓo me sunan su na farilla ko mun fahimta da haka kada mutum ya rude cewa to wani sallah annabi yayi a sallar nafila yayi to wani sallah aka bashi sallolin farilla shikenan ba wani iskali ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine ta daya bangare abu na biyu shine bayani da muka ce shi ma zamu tattauna shi dangane da sujudu tilawa kamar yadda muka ambata wannan aya da muka yi wato ji bayan wannan da yayi bayani game da latarkabun da sabakan an tabak fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun wannan aya akan yin sujjada a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta shi to shine muka dauko mana shi ma wannan bayani daga cikin sahihul bukhari a ainihin wato kitab ne mai zaman kanshi ya tattara bayani dangane da sujudul qur'an ina fatan an gane babi na farko da ya kawo to anan ne zamu dan karanta wasu maganganu da ibnu hajar yayi a inda yace babu ma jaa fi sujudil qur'ani wa sunnatiha babin da ya zo game da bayani game da sujjadan alkur'ani don aka ce sujjadan alkur'ani wanne ne sujjadan alkur'ani a cikin alkur'ani akwai wasu surori wanda suke da wasu ayoyi da in an karanta su to an sunnanta yin sujjada kuji matsayin sujjada sunna ce ba farilla ba a cikin wannan kitab din idan ka bi ka karanta zaka zo kan wani babi da zaka ji cewa ayar farko ko suran farko da aka fara farlanta ko sunnanta yin sujjada a ciki ita ce suratul najm jama'a an fahimta ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka saukar mishi da wahayi yakan zuwa ya samu Qurayshawa wato mushrikan Makka kenan sai ya ce musu Allah ya saukar min da wahayi ko kuna bukata in karanta muku idan suka ce karanta kuma mu ji yau me aka saukar maka annabi sai ya zauna ya musu tilawa waɗannan ayoyi wani lokacin kuma saboda wulakanci sai mu ce yau ba masu shikenan suka ce baya so annabi sai ya gaba babu fitina a cikin al'amarin manzon Allah manzon Allah ba zai ce ayan Allah ba to sai mun karanta irin yadda matasan zamani suke da zafin kai ko eh shine a ce za a yi wa'azi a makaranta hukumar makaranta ta ce ba a yadda a yi a hall ba su kuma su ce Allahu akbar akwai Allah ƙarya ne wallahi a ba inda aka ce kai dan dole ina watan jama'an gane wannan zafin kai ne kawai na MSS ko eh su mala Adam in aka ce ba za ku yi ba sai ku hakura dan za Allah ba ku tuna cikin al'amarin shi jama'a an gane wannan da kyau ko dan haka wata rana sai annabi ya ce musu yau an saukan min da ainihin wato suratul najmi ko kuna bukata suka ce to zo ka karanta mu manzo Allah ya yi musu tilawan suratul najmi yana kaiwa karshen sura afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun ha wa antum samidun fasjudu lillahi wahdahu manzo Allah na karantawa sai ya fadi da kanshi ya sujada to a lokacin akwai wasu sahabbai da wasu mushrikai duk suna zaune suna ji gaba ɗaya su ma sai suka fadi suka yi wa Allah sujada saboda su suna jin fassarar abin da ake cewa Allah na cewa yanzu wannan ayoyi kuke yin wargi da wasa da dariya akai ana karantawa ba kwa kuka sai Allah ya ce ku faɗi ku yi wa Allah sujada kuma ku bauta wa Allah to sai zuciyarsu ya karaya har mushrikansu duk sai suka faɗi suka yi sujada ina fata an gane daga nan ne aka samu jiyan cewa ko da zaman darasi ake na alkur'ani in an karanta irin waɗannan ayoyi ana son a faɗa a yi sujada to shine tun jiya mu muka bada uzuri kasantuwan yanayin yadda aka tsara wajen zama ba zai bada wannan dama ba amma kai kana iya yin sujada idan ka ji in akwai sararin haka har za ka zo ka ji da aka yi wannan sujadar wajen aka yi cikowa wasu ma ba su samu wajen sujadar ba sai da suka rinka ture wasu suna sa kai sai wani kafiri kwaya ɗaya shi sai ya girman kai yace haba mun fi karfin mai wannan sujada sai dan ɗibo ƙasa haka sai ya shafa a goshin shi sai ce shi wannan ya ishe shi abdullahi dan masud da ya bada riwayan wannan al'amari da ya faru ya ce wallahi ko sai da naga Allah ya wulakanta shi dan har ya kare rayuwar shi ba shi daga cikin waɗanda Allah ya haska zuciyarsu suka musulunta da baya ya mutu yana mushirki shi kuma an mai kisan wulakanci ne a yakin Uhud a yakin Badar ma kai afwan a yakin Badar anan aka kashe shi da shi da ƴan uwan shi su Abu Jahal wane ne wannan suka ce shine al-Walid Umayya ibn Walid ina fatan jama'an gani Allah ya kiyaye to kun ji wannan kenan to bayan wannan sura suratul najmi wanda shine sura ta farko an ci gaba da saukar da wasu surori waɗanda akwai sujjada a cikin su kamar misali a cikin suratul a'raf suratul sajda suratul alaq suratul inshiqaq da makamantansu malamai da suka bibiyi waɗannan wurare a cikin alkur'ani sai suka gano cewa wurare goma sha biyar ne cif suke da waɗannan ainihin wato wurare da ake yin sujjada ina fata an fahimta a cikin suratul anbiya ne ko akwai wurare guda biyu da ya tabbata a cikin shi ina fata an gane nan ne ma inda wasu malamai suka samu sabani wasu suka ce wuri ɗaya ne amma ya tabbata wurare guda biyu ne ina fata an gane to waɗannan kamar yadda muka ce su ne wurare goma sha biyar wanda za ku ga a cikin irin waɗannan masahib da yake a duniya a yau ana jan wani dogon layi a ƙarƙashin wannan aya ina fata an gane daga can gefe hashiyan ƙur'anin kuma za ku ga an zana wani abu haka mai kan tauraro an sa sajida a wajen alaman duk sanda ka karanta wurare makamantan wannan to za ka yi sujada jama'a mun fahimci wannan da ke ko to shine anan al-Imam Bukhari ya bayani game da wannan wurare a cikin alkur'ani ana yin sujada amma matsayin sujadan sunna ne ba wajibi ba ne ina fata an gane shi yasa zaka ji a wasu wuraren a ce annabi ya karanta an yi sujada a wasu wuraren kuma annabi ya karanta bai yi sujada ba to amma game da kadiyyan nan da na bada na an yi wato sujadan mushrikai da annabi da wasu sahabbai an samu wani hadisi mai rauni wanda aka kawo a ƙarƙashin wannan kadiyyar har suna kiran shi qissatul gharanik wai a wannan hadisi mai rauni sai aka ce wai da annabi ya karanta wannan ayar wai asali abin da ya faru shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta a cikin wannan sura inda annabi yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra waɗannan ba su ne manya-manyan gumakan mushrikan ba to wai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji nauyin tunda har suka girmama shi suke sauraron karatun bari yau kada ya faɗi abin da zai fata musu rai wai shine madadin annabi ya ci gaba da ayan me gaban ayan alakum dhakaru wa lahu unsa tilka idan qismatun diza wai sai annabi bai faɗi haka ba sai annabi ya ce afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra tilka al gharaniqul ula wa inna shafa'atuhum laturtaja wai sai annabi ya ce kun ga waɗannan manya-manyan gumakan wai sai mushrikan duk suka zara ido me za ka faɗi game da gunakan sai annabi ya kauce sai ya ce ai kuma muna dan neman taimakon su wasu lokuta dan Allah ku ji wannan hadisin to shine aka samu babban malami daga cikin waɗanda suke difa'u sunna suka sallama rayuwarsu domin su kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamani shine malam Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya tsaya ya rubuta littafi sukutun da guda game da wannan hadisin ƙaryar nan ya sa mishi Nasbul Majanik li qissatil gharanik wato ga wani tanka igwa na yaki aka kafa aka hari wannan hadisan ƙaryar nan aka rugurguza shi sai da yawa hadisin ɗaiɗai ya fece shi tun daga kai hausiya ya kawo isnadojin shi ya faɗi ƙarerayin da waɗanda aka samu suke ƙarerayi a ciki ya tabbatar da wannan hadisin ƙarya ne kuma cin mutunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi manzon Allah ce zo ya yabi gumaka wai har ya rinka cewa mu ma muna neman ceton su ne kaga ai wannan magana yayi nauyi jama'a Allah ya kiyaye da haka wannan ƙarya ne jama'a ina fatan jama'a gane wai a ƙarshen hadisi sai suka ce wai saboda wannan jumlan da annabi ya faɗa shi yasa suka taya shi shi ma suka yi mai sujjada ƙarshen sura ina fata an gane Allah ya kiyaye na'am wa alaikum salam eh addu'a da ake yi kware shine abin da zamu tattauna daga ƙarshe insha Allah bari mu dan ji abin da al-Imam Bukhari ya faɗi anan bayan ya kwararo isnadin shi ta hanyar malamin shi Muhammad dan Bashar shi ko yace akhbarana Gundar qala akhbarana Shu'ba an Abi Ishaqa qala sami'tu al-Aswada an Abdullah qala naji malam al-Aswad almajirin Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace qara'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an-najma bi Makkah to kun ji asalin hadisi Abdullah dan Mas'ud yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ga mutanen gidan shi ya karanta suratul najm a lokacin yana zaune garin makka fasajada fiha sai annabi ya sujjada a ƙarshen ayar wasajada man ma'ahu duk waɗanda suke kewaye a wajen su ma gaba ɗaya suke sujjada ghaira shaykhi banda wani tsoho kwaya ɗaya shi ya ƙin wannan sujjada aka da kaffan min hasa shi sai ɗibo ƙasa haka au turabi ko turɓaya farafa'ahu ila jabahati wai shi yafi karfi ya kwantar wa Allah da kanshi sai dai a ɗibo kasan a shafa a gushin jama'a fahimta ko farafa'ahu ila jabahati wa qala sai ya ce yakfini hadha ni ba sai na kai kaina ba kasan ma in ya biyo kan ya isa ina fata an gane Abdullahi dan Masu yace fara'aituhu ba'du qutila kafira yace wallahi saboda wannan taurin rai da yawa Allah sai da naga an kashe shi a matsayin shi na kafiri imani bai shiga zuciyar shi ba Allah ya ƙara nauyin ƙasa eh to wannan kamar yadda kuka ji shine ainihin wato hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo a farko a karkashin wannan ainihin wato kitabin to akwai maganganu da yawa da ainihin wato Ibn Hajar ya kawo game da bayanin waɗannan surori da ayoyin da ke ciki na yi mana wannan ishara ne kawai saboda munasaba insha Allah a wasu dama idan za su samu to za mu zo mu bayanin surorin da waɗannan wuraren sujjada suke da wuraren sujjada da kuma ainihin wato a ayoyin da suke bayani game da sujjada to abubuwan da za mu karkare da su shine bayan ka gane cewa akwai waɗannan wurare kamar yadda muka ambata sai sifar yadda ake sujjada sifar sujjada bai da bambanci kamar yadda kake sujjadar sallah sai dai kasantuwan tun da shi ba sallah ba ne, to sharuɗan sallah ba su hau kan wannan sujjadan ba. Kamar ne, kamar a ce sai mutum na da alwala, shi wannan sujjadan ba sai kana da alwala ba. Da haka duk inda sujjadan ta kama, ko kana iya yi, sannan ba sai a masallaci ba, matuƙar wajen ba wurin najasa ba ne, za ka iya yi, sannan ba sai ka fuskanci alƙibla ba. Ina fata an gane, a yadda kake ɗin nan, to wato wurin da ya fi maka sauƙin kawai ka fada kai sujada za ka iya fadawa kai sujada jama'a mun gane wannan da kyau ko maza na iya yi mata na iya yi su ma mata idan suka tashi yin wannan sujada su ma ba sai suna da alwala ba ina fata an fahimta ko da babu ainihi wato hijabi ta tare da su ma'ana ita ma tana zaune ne a falanta tana tilawa alkurani sai ta karanta to daga kan tabarman nan za ta iya yin sujada a yadda take babu laifi akan haka kowa daga kan kushin za ta iya faduwa kasa ta yi wannan sujjada jama'a gane wannan da kyau ko sannan daga cikin ainihin wato zikirorin da suka tabbata ake yi shine Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwara wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan shine addu'a da ake yi na sujudu tilawa ina fata an fahimta to yana da kyau kowa ya kokari ya iya in baka iya ba kuma in ka fada kai sujada duk zikirin sujada da ya sawwaka maka in kai ana fata insha Allah babu ne ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to sai abu na karshe idan ta kama ka a cikin sallah ba yaya zaka yi idan sujjadan ta kama ka a cikin sallah za ka iya yi kamar yadda muka ji abu huraira a cikin sallah ya musu ko to sai dai idan ka tashi a cikin sallah ne ko a wajen sallah nan ma babu sharaɗin sai ka yi kabbara kawai faduwa za ka yi kai sujjada ina fata an gane so daga inda kake a cikin sallah kawai sai ka tafi kai sujjada sannan ka ɗago ka ƙarasa karatunka ko ka ƙara da wani karatun sannan ka ci gaba da sallan kai da ka samu wasu malamai sun ruwaito cewa ana yin kabbara amma waɗannan riwayoyin ba su inganta ba karanta bayanan a cikin tamamul minna fi ta'aliki ala fiqh sunna na malam Muhammad Nasiruddin Albani zaka ji ƙarin bayani akan haka insha Allah jama'a musulmi a nan za mu saurara saboda yanayin lokaci idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasin gobe sai mu shiga yin wato cikin sura ta gaba wato suran da yake bayan al-inshiqaq kenan suratul buruj Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah